Baba Suda, sarkin labari.
A yayin da a baya wata baturiyar Amurka ta zo Kano don ta auri saurayi ɗan shekara, sai gashi kuma a yau an sake samun wata bakar balarabiyar Sudan, ita kuma ta kawo kanta ga wani ɗan cikin birni tuzuru da ya daɗe bai aure ba.
a tafi bature a guri na a yan bature ce ma ne bazan ba amma nan kala ta ce in ka dubi kallata zaka ce ya gidan mu ce Rundunar 'yan sandan jihar Katsina ta ce mutane duk su mallaki bindigu iya hurumunsu.
akwai bindigogi da doka ta baku dama ku rike kai amfani da duk wani abu da kake da shi ka kare kanka kuma ko da ka halaka shi ne Ita kuwa hukumar kwastam a nan Kano ta lashi takobin kare haƙƙin jakuna daga masu yi musu yankan rago.
jaki dubu takwas a ce an kashe shi mu kuma bacin jaki muke ba za ka ga zai taba wasu al'amura na gudanarwa na karkara Wani mafaɗacin kare da ake zargin mahaukaci ne, ya turmushe wasu ƙananan yara da sanyin safiya. Za mu ƙarƙare da fanninmu na lafiya ku dakace mu. Mai sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki ne ke farin cikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Laraba, wanda kuma da alama mu ma shirin namu na Larabar yayo samu. Amma sai dai gabanin kwance rigizar rahotannin da shirin ya ƙullo za mu yi mabuɗi da karatun labarai.
Gwamnatin jihar Kano ta tabbatar da cewa an samu bullar cutar zazzabin lasa a jihar. Kwamishinan lafiya Dr. Aminu Ibrahim Tsanyawa ne tabbatar da hakan yayin wani taron manema labarai da yi yau Laraba. A cewar kwamishinan lafiyan, akalla akwai mutane 292 da ake zargin sun kamu da wannan cuta, kuma ana na ana kula da su kamar yadda ka'idojin kula da cutar yake. Ya kara da cewa gwajin kan mutum biyun da ake zargi na dauke da cutar daga cikin uku, ya gano cewa sun kamu da cutar kuma sun mutu. Hukumar samar da ilimin manya a kasar nan ta ce mutane sama da miliyan 60 daga cikin kusan miliyan 200 ne ba su iya karatu da rubutu ba a kowane irin yare. Sakataren zartarwa na hukumar farfesa Abba Abubakar Haladu ya ce matsalar ta samo asali ne tun daga lokacin mulkin mallaka inda aka samu gibi a yawan yaren da ke zuwa makaranta. Farfesa Haladu ya ce kididdigar ta samo asali ne daga kidayar jama'ar da aka yi a shekarar 1991 da kuma yawan karuwar jama'a da ake samu a kasar nan. Tijjani Adamu daga teburin labarai.
To kafin mu je ga jigon rahotanninmu na yau, jakadiya Rabi'atu Abdulkadir Aliyu za ta karanto wasu daga cikin saƙonnin ra'ayoyinku da kuka turo a kan jigon rahotanninmu na jiya, wanda ya kalli batun yanda aka yi zargin cutar lasa ta hallaka wasu likitoci a Kano.
Za mu fara da saƙon Aminu Muhammad Inuwa Hadeja inda yake cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil zazzabin lasa kuma a Kano to Allah ya tsare mu ya kuma kiyaye dukkan musulmi amin. Salam Baba Suda, cutar lasa kuma a Kano Allah ya kyauta Allah ya jikan waɗanda suka mutu sako daga Abdulfatah Garba Gizawa. Sakon Aminu mai lemobin kura kuwa cewa yake shahada ta tabbata a gare ka likita Allah ya karɓi shahadar ka amin. Allah sarki likitocin da cutar lasa ta kashe rabbana ya karɓi shahadar ku sako daga Ummar Salama magaji Jibril. Ita kwa Bilkisu Tijjani cewa ta yi ƙarshen duniya kenan shi yasa masifu suka yi yawa Allah ka sa mu cika da imani amin. Allah ka ji kan waɗannan likitoci da suka riga mu gidan gaskiya. Sako daga Abdulsalam Imam Karfi. Shi ma Abbas Captain Sauna cewa yayi Allah ya nisantar da mu daga wannan masifar amin. Masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai ba mu damar karanto naku sakonnin ba. Mun gani muna godiya Allah ya ƙara zumunci.
Tuma dalla. Jigon rahotanninmu a yau zai yi duba ne kan yadda a baya aka samu wata tsohuwar baturiyar Amurka ta zo Kano don ta auri saurayi ɗan shekara. Sai kuma gashi a yau an samu wata bakar balarabiya 'yar Sudan, ita kuma ta kawo kanta ga wani ɗan cikin birni tuzuru da ya daɗe bai aure ba, ta kuma ce ta shirya aurensa idan dai har yana da bukata. Da fari dai matashin ko kwace tuzurin domin dai ya kai shekaru sama da talatin ba aure, saboda yadda ya ce ya nemi ‘yan matan a nan Kano amma sai suke yi masa yanga da wulaƙanci suna jamar aji saboda ba shi da ‘ya'yan banki, don haka ne ma ya haƙura ya ƙyale su, inda kwatsam yana tafiyarsa a titin sabuwar ƙofa, sai kawai wata baƙar balarabiya ‘yar Sudan ta tare shi, ta ce tana son aurensa idan dai har yana da buƙata, don haka sai ya ɗauke ta zuwa hukumar Hizba domin ta binciki al'amarin ta kuma wuce gaba wajen ɗaura musu auren, kuma azantawar mu da shi a shalkwatar hukumar Hizbar ya ce ai shi ta sata ma fi baturiyar, kuma yana ganin Allah ne ya turo masu da ita saboda ya huta takaicin ‘yan matan kanan masu wulaƙanci. don har kama ma suke da ita, kuma tabbas mun ga kamar, baƙi da baƙa kuma shi ma yana da dogon hancin.
a tafi bature a guri na a yan bature ce ma ne bazan ba amma nan saboda kala ta ce in ka dubi kalarta zaka ce e gidan mu ce ai ko baka gani bane Na ga kuna kamar.
ita kanta tana kiran hanci na iri ɗaya kuma akwai kanwa ta hawa e za ta le ita da haka jini na ce fa ita kanta ba ce da akan ba jini na bace an an ba sassala ni ma balaraban ne ai ta da kanta ai ta fara ai da haka abin haka yake yawwa a ni zaman wannan ma ta bi farar domin Allah ne turo mu ita domin ta zo inda za mu haɗu ta zauna ni kuma Allah ya kawo ni To amma fa sai dai a yayin da yake cewa tasa tafi baturiyar, sai gashi shi kuma ta san ‘yar gudun hijira ce, wadda faɗan Sudan ya tarwatsa su ta zo Kano bata koma ba, don haka ta sha wuya ta fita hayyacinta sosai, amma sai ya ce shi a hakan yake son kayarsa, domin dai ya shirya gyara a barsa ta koma tsaf ainihin yadda take, har ma ya riga ya fara.
sabulu mai kyau na ba ta man shafa mai kyau sannan nan na dan ba ta abin da za ta ci jikinta ita tashi dan fata ta ta yaushi saboda ta jiga ta jewa to kuma cikin ikon Allah yanzu alhamdulillah dan ta fara shanawa yawa kuma haka nake so dan bukata ta ma ni tafi ni jin daɗi Kana ganin in ta warware za ku iya goga da wancan mai baturiyar?
ai sai na haura shi ma ai ana fi karfin sa ai ai sama nake da shi ai saboda ni balarabiya ce kuma musulma ce wanda ita bayanin da ta ta take mun in na aure ta ma in siya mata buta da duma kaga alhamdulillah ni abin ta gaya kuma take kokarin in sa ta a makaranta kaga wannan abu guda uku wallahi shi ta gaya mun to abin da na ƙara jin daɗi da ita kenan Ya kuma ce, tuni ma ya riga ya nisa a kogin ƙaunarta.
a ya za a yi soyayya ta shiga ya tun da zan farka daga bacci in ga ta faɗo min a rai ya kaga ta soyayya ta shiga saboda gaba ɗaya ruhin zuciya ta ce ma gaba ɗaya na riga na miƙa mata amana fata na koya Allah ba da zaman lafiya To ita ma dai bakar balarabiyar 'yar Sudan Zulaihat da ke ta yi zaman Kano ta ji Hausa ta ce tana matuƙar ƙaunar abinta, musamman ma da ba shi da aure tun da dai su larabawa akwai su da kishi.
idan yana da mata na faɗa mishi don saboda akwai wayansu mata sai su ga wa'an- wani matsala ne ya zo ya zauna da su Ba kya son mai mata ke eh ina ƙaunarsa ya kike jin son sa a rai.
wallahi so- sosai nake son shi Wani shi ya ce in ya farka daga bacci yana tana ki kina faɗo ma a rai a cikin bacci ke kuma ya naki abin yake a naki bangaren.
wallahi kamar nashi fata na ba sai alkhairi Allah ya tabbatar da alheri To kan al'amarin ne dai muka zanta da babban kwamandan hukumar Hizbar Sheikh Harun Ibn Sina, wanda ya ce a yayin da suke dakon martanin iyayen wancan saurayi mai shirin auren baturiya Amurka kan shawarwarin da suka ba su bayan sun zauna da su. Shi kuma wannan da zai auri baƙar balarabiyar ‘yan Sudan suna nan sun fara bincike.
to don haka ita a yanzu muna karkashin bincike da zarar mun gama kuma za mu sanar da ku za mu sanar da al'umma gabar da muka tsaya in Allah da in na tsawatarwa al'umma ne in a bangaren iyaye ne mi in ma su matan ne wani kona kunne ko bushe kunne na kawaye ko abokanai duk mu sha hankalin su Don kuma watakila ya zama binciken ya nuna wannan bayanai nata da kuma wanda ya yi daidai a mahangar addinin musulunci akwai yiwuwar su auren.
a to in dai musulma ce shi ma kuma musulmi ne kuma muka tabbatar da wa- magana ta gaske ai mu za mu haɗa sun mu jona dan sudan ya aure yan najeriya dan najeriya ai abu ne mai sauki yan najeriya nawa ne suke zuwa sudan su yi aure kuma yan sudan nawa ne suke zuwa sudan su yi aure ai wannan abu ne ai duk kufi ne musulunci shine ku Zuwa yanzu waccan baturiya ta Amurka da wannan dan Kano kun samu wani ƙarin ci gaba ko kuma dai ba su da sun ba ku bayani ba dangane da shawarwarin da hukumar ta ba su biyo bayan zaman da kuka yi da.
eh muna sare gobe ranar alhamis ko juma'a shine wa'adin da yayi mana alkawari cewa in yaje insha Allah cikin kwana biyar cikin mako guda dai gaba daya yace in Allah da zai dawo ya sanar da mu halin da ake ciki to wannan har yanzu mu muna sauraro To duba da cewar an fara samun turawa da larabawan suna shigowa Kano su aure samari su kuma bar ‘yan matan kanan suna ta faman yanga da jan aji ba aure. Su sun ki auren talakawan su kuma masu kuɗin sun ki su aure su sai dai irinsu masu kuɗi suna ta faman zaman kare a karofi ba rini ba matsa. Don haka ne jaka da Hassan Mamuda ya'u ya jiyo mana ra'ayoyin ‘yan matan a nan Kano.
wannan taga za ta iya ne kuma yayi mata ne kuma wannan abin alfahari ne a ce an zo gurin mu an nemi auren mu kaga anan muna da masoya su kuma can ina ga ko sun musu karanci ne suka zo nema hannu su dinga zama in sun zo ko da kana kowanne ai matan mutum kabarin shi babu ta auri mijin wata ai ba rashin kula bane ba ya danganta da irin al'adar mu na tasu ai da bambanci to wannan da shine jigon rahotannin nama a yau wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu hudu tara tara biyar sai kun aiko za mu ɗan tsahirta.
SD Express ƙwararru a harkar zirga-zirga da suka yi fice wajen faranta wa matafiya da ingantattun motocin luxurious masu ɗauke da lausasan kujeru da na'urar sanyi wato air condition ga wifi don shiga yanar gizo-gizo sannan kuma babu attachment.
SD Express suna nan a unguwa uku kusa da gidan man Matrix titin zuwa Zaria a Kaduna suna nan a Manda Garage a Lagos kuwa suna nan a Iddo a Gege a Bekuta Expressway.
SD Express sun bude sabon reshen su dake sabon gari New Road bayan Eldorado Lima.
SD Express suna tashi daga Kano zuwa Lagos, Kaduna zuwa Lagos, Kano zuwa Ibadan da kuma Lagos zuwa Abuja. Sannan a kowace Lahadi suna tashi daga Kano zuwa Samiboda, Kaduna zuwa Samiboda.
Ga mai bukatar hanyar tura sako zuwa jiha-jiha sai ya maza ya garzayo SD Express. SD Express na marhaba da masu a daidaita mashin ko taxi wajen kawo musu fasinjoji. Duk wanda ya kawo musu fasinja iya da tukuci na musamman.
Domin neman ƙarin bayani sai ku tuntuɓe su a sifili tara sifili ɗaya biyar bakwai biyu sifili bakwai sifili tara da sifili takwas sifili biyu biyu bakwai shida biyar bakwai uku tara.
Madalla. To da yake mun ɗan huta, bari mu ɗan yi dogon zango zuwa jihar Katsina, inda rundunar 'yan sandan jihar ƙarƙashin jagorancin CP Sunusu Baba ta bakin mai magana da yawunta SP Gamba Isa yake cewa mutane duk su mallaki bindigu amma iya hurumunsu domin dai su kare kansu daga 'yan ta'adda masu zuwa da muggan makamai suna yi wa mutane illa. ya kuma bayyana hakan ne a ganawarsu da jakada Yusuf na daba Ismail yayin wata ziyara aiki da ya kai can jihar Katsinan a wannan rana.
akwai bindigogi da doka ta baku dama ku rike irin su wannan harga ka ruga ina mai fulogi ina bindigar da ake kira den gun kuna da damar da za ku mallake ta lokacin da mutum ya zo maka da bindiga yana so ya halaka ka doka ta baka dama kai ma kai amfani da duk wani abu da kake da shi ka kare kanka kuma ko da ka halaka shi ne duk wanda ya zo jami'an tsaro muna tare da ku za mu ba ku kariya da ku kare kanku ga dukkan wani ta'addanci jami'an tsaro ba za su iya yi su kaɗai ba dole sai da haɗin kai sai da goyon bayan ku shi yasa ake magana community policing wato aikin dan sanda tare da jama'a amma kiran da nake so in yi da ku shine ku yi aiki tare da jami'an tsaro ka kare kanka ba yana nufin ka dauki doka a hannunka ba ya kuma ce duk da sulhun da aka cimma tsakanin hukuma da kaso mafi yawa na yan ta'addar har yanzu akwai waɗanda ba su sadu da ba dan haka ne ma suke ci gaba da haɗa kai da waɗanda suka yi ritayar suna kutsa kai cikin daji suna ba ta kashi da sauran yan ta'addar yanzu muna aiki kafa faɗa da ka faɗa da waɗanda suka tuba akwai wani a cikinsu ana kiransa lalbi isa bafulatani ne mazaunan daji wanda kuma yanzu ya dawo ya tuba ya daina yanzu ya zama jarumi ya zama gwarzo wanda ake fita filin daga da shi mun fita da shi tare da yan sanda kuma allah ya bamu nasara muka ceto wata yarinya da ake cewa lantana haruna yar shekara sha hudu wacce take yar ƙauyen madawa da ke ƙaramar hukumar dan musa to akwai dai tarin nasarori da ya ce suna ci gaba da samu wanda mu ma daga nan muke fatan ci gaba da samun nasarorin ta yadda za a kakkaɓe 'yan ta'addar baki ɗaya amu kuma yanzu sai hukumar kwastam da ke nan Kano inda ita kuma ta lashi takobin kare haƙƙin jakuna daga masu yi musu yankan rago saboda su yi safarar fatinsu zuwa ƙasashen ƙetare. Shugaban hukumar shiyar Kano da Jigawa Ahmad Nasir ne ya bayyana hakan lokacin da yake holin kayan da suka kama, wanda suka haɗar da timatirin gwangwani da maganin sauro da kuma fatar jakai guda dubu takwas da ɗari ɗaya da talatin da shida, waɗanda kuɗinsu ya kai fiye da naira miliyan sittin da biyar. inda shi kuma jim kaɗan bayan kammala ƙona fatin jakunan mai magana da yawun hukumar a nan Kano Isa ɗan baba ya ce za su yi duk mai yiwuwa wajen daƙile ayyukan fasakori musamman fitar da fatin jakan.
fata ce wadda muka matun wata uku akwai fata dubu takwas da ɗari ɗaya da talatin da ɗaya wanda farashinsu ya kai da miliyan sittin da biyar da ɗari tara da saba'in da biyu wannan fata kuma ta jaki ce idan kai la'akari da jaki dubu takwas a ce an kashe shi mu kuma bacin jaki muke ba za ka ga zai taba wasu al'amura na gudanarwa na karkara na mutanen mu baya ga haka kuma kaga akwai doka ta ƙasa da ƙasa ta hana dabbobi irin wa'annan wa'anda suke ana ganin za su kare ba a san abubuwa kamar da aka yi da jaki a ce ana kashe su don gujewa karewa su A nasa ɓangaren shugaban ƙungiyar masu jimar fatu na ƙasa Lawan Silagaro ya ce hana yanka jakunan domin safarar fatin nasu abu ne mai kyau.
kowa ya san cewa jakuna sun yi ƙasa in kai dan arewacin Najeriya ne ka san yadda jakuna ake amfani da su da yawa da kaga suna ɗaukar kaya kan hanya yanzu za ka ba ka ganin su to idan kuma aka bar irin wannan abubuwan suka ci gaba magana gaskiya shine akwai abubuwa da yawa wuce ma kan magana fatar jakuna har sauran fatoci wanda bai kamata a ce an fitar da su kamar danyu wanda ba abun nan ba ko kuma wanda an fara gyara ba a gama gyara su duk doka ta hana a fitar da su Daga bisani hukumar ta kwastam ta kuma ja hankalin al'umma wajen kaucewa amfani da kayan ƙasashen ƙetare musamman ma maganin sauro mai ɗauke da rubutun 'yan cana kamar yadda jakada Abba Isa Muhammad ya rawaito. To labarin dai yana ɗaya daga cikin labaran da muka sanya muku a shafinmu na Facebook inda al'umma da dama suka bibiye shi. don haka nema jakadiya falmata abdullahi masheliya ta leƙa mana shafin.
da sakon Hamisu Bala Kara Gwarzo za mu fara inda yake cewa wannan haka yake a tausaya ma jakuna shi kuwa Bilya dan dishi cewa yake wannan maganan yayi daidai domin su ma suna da amfani a ra'ayin Abdullahi Isa Garko cewa yayi gaskiya ne domin su ma dabbobi suna da daraja kamar yadda mutum yake jin ciwo a jikinsa su ma haka suke ji gaskiya hakan yayi daidai hukumar custom Allah ya ƙara ɗaukaka sako daga Abdulsalam Abubakar da sakon Yusuf Ilyasu za mu dakata da karanto sakonnin naku inda yake cewa gaskiya ya kamata a sa ido sosai ga masu wannan danyen aikin waɗanda lokaci bai ba mu damar karanto sakonninku ba mun gani muna godiya Allah ya bar zumunci to kuma dai za ku iya bibiyar shafin namu na Facebook da ala FM Kano 88.5 don ganin irin labaran da muke sanya muku har ma ku bayyana ra'ayoyinku a kai ko kuma ma ku ziyarci shafinmu na intanet www.dalafmkano.com don ku saurari shirin kacokan baki ɗaya mu ne muku godiya. Kuma daga batun kare haƙƙin jakunan daga waɗanda suke yanka su saboda su safarar fatin nasu. Sai kuma labarin wani mafaɗacin kare wanda ake zargin mahaukaci ne, inda ya bi wasu ƙananan yara ya turmushe da sanyin safiya har ma ya gaggatsa ɗaya a mazaunai. Ga dai jaka da Adam Zanna da ci gaban labarin.
Haushin mahaukacin kare mai suna soja kenan da ya ciji wani yaro mai suna Faruku ɗan shekara goma da ke zaune a unguwar gaida layin ɗallarai masallacin na na Aisha lokacin da suke tafiya makarantar asuba.
Zan da su ganin dan shi shi suka bashi suka biyo ni da yana ne ba da sun kaiwa.
mun kuma tattauna da mahaifiyar yaron inda ta ce ita fa lallai wannan kare ya addabe su a ɗauke shi kurum shine mafita.
Idan su abin da yake faruwa kawai ni ba na bukatar garin karen nan ne kawai shi ne ba ni karen nan ba na son ta kawai ɗaya su ga iya sun ishe mu kwata-kwata ya ce dai shaɗuwa ga shi ma za a sauce ma za a kai shi.
Wasu bayan Allah waɗanda suka ƙwaci yaran dagar da kiki kaka daga hannun mahaukacin karen mai suna soja sun ƙara da cewa.
Sun fito za su makaranta asuba ne sai ta sasu da gudu ya kama ɗaya daga cikin a ina gida na ji ƙalar yaran kuma na san na ji haushin karnukan shi ne na fito na gan su na taloki a kan yaran. An san yana cizo amma dole ya kama zirga-zirga tun da yara suna unguwa dole ba da za su sun fita dole kuma makaranta za su har manya ma dai sun ga alamun katso da shi za su iya muka.
tsokanar da suka yi ba zai tafi makaranta ne karen ya tusa shi da asuba gashi na ya kama duwawansa ya ce ya sai jini yake yana da kyau dai a killace su ya zama na sai da daddare ko da dai za su yi gadin a fito da su irin karfe ɗayan dare ko sha biyun dare in da sassafiya ta yi a kulle su sai wani daren An kuma garzaya da yaron karamin asibiti, amma suka tura su babban asibiti. Kila ko don abin ya fi karfin su ne? Don haka mu ma dai muka zanta da wani jami'in lafiya wanda ya yi mana fashin baki kan illar cizon mahaukacin kare.
sunana dr salis adam eh, medical officer ne a asibitin murtala idan da maskatar kare ne ya ciji mutum ne kare wanda ni na siya na aje shi a gidana saboda wani amfani in ya ciji mutum za a tambaye ni shin wannan karen an mai allura ne ta rigakafi ta cuta wata virus da ake kira rabies now idan an mai to shi kenan mutumin da ya ciza din ba wani matsala sosai to amma idan karen stray dog ne wanda yana yawo kawai ba a san daga ina yake ba kuma ya ciji mutum to ana kaddarawa yana dauke da wannan cutar ta akwai wani vaccine ne ake bayarwa shine maganin wannan cizon da aka yi wa mutum ba kowa bane kuma yake zuwa da matsalar za ta iya faruwa amma wasu ana samun wasu daga ciwon da suke zuwa su samu matsala daga wannan cizon karan ita wannan rabies din in dai har ta bayyana a jikin mutum to gaskiya ba abin da za a iya yi sai dai mutuwa kenan gaskiya kare duk wanda zai aje kare dole ne sai ya zamana wannan karen yana da rigakafi na wannan rabies din Mai karen mai suna Awala Hausawa don jin inda aka kwana.
yaran na yi na yi su yin da tsufan da sun yi wallahi to yanzu mutane waɗanda suke mazauna wajen suna ta korafin cewar su suna so su ga an ɗauke waɗannan karnuka saboda 'ya'yansu da ma kankin kansu sai zuwa wanda ya zama to wata al'umma da zama lafiya ake ake su zuwa wanda ya fi dacewa shi za a yi Da fatan Allah ya kiyaye gaba Adam zannaɗi so Baba Suda.
To Adam zanna mu ma a yanzu za mu yi saɓizarce ne zuwa ga fanninmu na lafiya, wanda jakadiya Aisha Ibrahim Abdul ta zanta da wani ƙwararren likita akan abin da isha fi zuciya.
sunana dr salis adam eh, medical officer ne a asibitin murtala zuciya dai wata tsoka ce wadda take a kirjin mutum daga bangaren hagu aikinta shine tana dakuna kamar guda hudu haka biya a ƙasa biya a sama amfanin wannan dakunan shine su karbi jini daga sassan jiki sannan su harba jinin zuwa wasu sassan jikin su kuma su karbi jini da ya dawo daga sassan jiki sannan su kai shi ya je hunhu domin ya samu sinadarin oxygen tura shi cikin sassan jiki domin wannan sinadarin oxygen din shine kusan jiki yake amfani da shi domin ya gabatar da ay- ayyukan shi na yau da Likita me yake kawo ciwon ita zuciya?
abubuwan da suke kawo ciwon zuciya gaskiya suna da yawa misali kwai ciwon zuciya da yake zuwa daga misali hawan jini Eh, mutanen da suke da hawan jini suka dade da hawan jinin kuma wanda ma especially ba sa shan magani sannan kuma akwai ciwon zuciya wanda ake gani na mata masu ciki mace da take ciki haka sukan samu wani ciwon zuciya wanda ake kiran shi a peripartum cardiomyopathy wanda yana da alaka da haihuwa shi ma sannan kuma akwai ciwon zuciya da da yake zuwa daga ah, wata cuta wadda ake kira rheumatic fever yawanci daga yara ake samun ita wannan cutar rheumatic fever din din idan yara suka same ta tana zuwa ta illata zuciya a hankali so zaki ga yaro wanda a da tun yana yaro ya samu wannan rheumatic fever din amma idan ya girma kuma sai abin ya zame mai ciwon zuciya akwai bincike da aka yi kala kala gaskiya na me yake kawo ciwon zuciya a matsayin mata masu ciki ko kuma ma in ce wanda suka haihu saboda matsalar ta kan fara ne daga cikin sannan kuma ta ci gaba har bayan an haihu wannan risk factors ne ba wai na ce suna kawo ba amma sukan assasa samuwar wannan ciwon zuciya da ake samu To mai sauraro daga fannin na lafiya ne shirin na wannan rana ya kammala. A madadin Nafi Salisu da taimakon Hassan Mamuda Ya'u waɗanda su ne suka yi kiciniyar sada ni da ku. Sai abokan aiki ‘yan biyar sarakan zazu, ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki, nake cewa tammar bihamdillahi wassalamu alaikum.